أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kan mu mance yau muna goma ga watan al-muharram hijira manzala sallallahu alaihi wa sallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da takwas miladiya watan bakwai miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata mun kare babi na al'ithar wal muwasat yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babi na 63 kamar yadda malin ce babu tanafusi في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به malai ce babi wanda yake bayanin kan tanafus rigayi da gwagwarmaya fi umurul akhira a cikin al'amurra na lahira walistikthar da yawaita neman daɗa mimma yutabarraku bi abinda ake neman albarka da shi malam kamar da al'ada shi ce duk babin da zai fara zai fara ne da bude ayoyi ne alkur'ani mai girma sannan ya biyo bayan su da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala malam yace Allah madaukaki yace wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun suratul mutaffifin lokacin da Allah madaukake ya koro jenin gwanin wanda za su shiga aljanna da ni'imomin sifofinsu da ni'imomin da Allah madaukake ya musu tanadi sai ce wa fi zalika kuma a cikin wannan ne fal yatanafasul mutanafisun wanda suke rigaye da girgangan toto a nan ne za su yi kowa ya zuba jan kokarin shi zamanto iya daga cikin wanda suka yi huce قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء فقال للغلام أتأذنني أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه wannan hadisi kamar yadda malam ya ce hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka fitar da shi imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mazalim imam muslim ya fitar da shi a cikin al-ashruba imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad shi mujalladi na biyar kalkashin shahi na 333 da sauran malamai an samu wannan hadisi daga sahal dan sa'ad wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo mishi da sharab asalin sharab shine madara wadda aka gauraya ta da ruwa fa shariba minhu manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sha daga wannan madara wa an yaminihi gulam a bangaren hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na dama akwai wani yaro wata ruwaya ta zo Abdullahi dan Abbas ne radiyallahu anhu wa an yasarihi ala shiyakh ta bangaren hannun shi na hagu sallallahu alaihi wasallama akwai manya-manyan sahabbai wa qala lil gulam sai cewa wannan yaro ta'adharu li an utiya haula zaka mun izini in ba wa'annan manya-manyan mutane sahabbai faƙalar gulamu sai wannan yaro ya ce la wallahi ya rasulallah ce a ina rantsuwa da Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallam la uthiru bi nasibi minka ahada ba zan fifitar da wani kaso na daga gare ka wani fatallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan yaro wannan madara a hannun shi miƙa mai shekara a nan lafazi da ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama da ya ce za ka ba ni izini in ba wa'annan a lokacin da wannan gulam ko abdullah da abbas ya ce a wannan na nuni kyakkyawan zamantakewa manzala sallallahu alaihi wasallama da sabon shi kuma na mana nunin ladabi na shayar da wani abu domin mun ga manzala sallallahu alaihi wasallama damanta al'amurra na birge shi a cikin kowane abu shi yasa ya nemi izinin tunda wannan yaro iya dama shi yake da haƙƙin a fara bashi shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama ya nemi izinin shi kuma a lokacin da yace a'a la wallahi ya rasulullah a'a wannan na nuni cewa manzala sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ba izinin shi ne ma gane ko inda umarni ne kai tsaye ba zai saba umarnin manzala sallallahu alaihi wasallam dole bi umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam amma nan shawara ya nema kamar yadda ya nema shawarar barira radiyallahu anha kan ta yi hakuri ta zamna da mijinta ta kiya ta ce in shawara ce amma in umarni ne to na bi wannan kuma da ya ce la wallahi ya rasulallah la uthiru bi nasibi minka ahada domin ya ce ba zan fifitar da wani ba da rabona daga gare ka iya nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da mai albarka ne Allah ya sanya mai albarka abin da ke tare da shi abu ne mai albarka ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sha wani abin sha idan ya biyo baya wanda ya biyo baya wannan albarka za ta samu neman albarka shi yasa yake fifitar da wani a karan kanshi kuma babu cin karo da hadisan da suka zo a yin umarnin kabbir kabbir a fara da babba a fara da babba babu cin karo da wannan hadisi da wancan hadisi misali yanzu inda a ce a hannun dama akwai manya da yara a karotse ba tare da sahu ba to wannan dole in za a ba da wani abu a fara da manya a manya zamanto a jere suke na dama za a fara ba ko da yaro ne ko da babba ne قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم يميكا wannan yaro wannan madara yanan za mu samu cikin wannan babi kwaɗayi akan abin da ya zamanto mai albarka ne da nacewa a kan shi abu na biyu kyawun hali na manzala sallallahu alaihi wasallama da ladabin manzala sallallahu alaihi wasallam zamanta kyakkyawar zamantakewa da sahabban shi abu na uku abin da ya zamanto na alkhairi ne to iya da kyau mutum musamman ma na albarka mutum ya fi fitar da kanshi akan wani duk da cewa mun ga babi na isar yanda yake zamantowa isar musamman ma abin da yake zamantowa wajibi akan mutum to babu zancen ya fi fitar da wani a karan kanshi al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah yake cewa duk da cewa ta'aliki ne akan wancan hadisi na ah, abu hadisin abu musa al-ashari radiyallahu anhu kuma aka kawo shi kalkashin wannan babu ya la'alla ya zamanto kuskure ne na taba malam bai yi sharhin wannan hadisi ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسى مهنا حديثي دقا أبو هريرة وأن يرد الله تكار تبتا قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقا نبو أن سيرا الله داموشن سكار تبتا قريش قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا وخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رضي آه رواه البخاري أنسى من حديث أبو أيوب Abu Huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi daga annabi wanda tsira Allah da amince shi su ƙara tabbata gare shi yace lokacin da Ayyub alayhi salam yake wanka ba tare da kaya ba uriyana tsirara fa kharra alayhi jaradun min dhab wata ruwaya ta zo da rajul jaradun min dhab wasu kwara wadda ta zama tuƙirar zinariya ce Allah ya aiko wa ayyuba alaihissalam zinariya wadda take da sura kama da fara ko masu ɗimbin yawa suna zuba domin jarada wani ismu jinsi ne jarada fara ɗaya amma aka ce jarada to ya zama to fari masu yawa fajala ayyub yuhsi fi thawbihi ayuba alaihissalam sai ka tattara wannan fari a cikin kayan tufashi fanadahu rabbuhu azza wajal sai ubangijin shi mai girma da buwaya ya kira shi ya ayub ya kai ayub wannan kuma Allah madaukaki ya ba ayub wannan falala dalilin haƙurin da yi a bisa musibar da Allah madaukaki ya dora mushi ayyuba Allah maɗaukaki ya jarrabe shi da cuta wadda kowa ya watsa da gare shi suna cewa ba abin da ya saura a jikin ayyuba alaihissalam wanda bai lalace ba tsotsa ba ta cinye shi ba sai halshen shi wanda yake ambatan Allah maɗaukaki da shi kuma ya haƙuri na'am qala ya ayyub Allah ya ce wa Ayub ya kai Ayub alam akun aghnaytuka amma tara ya kai Ayub alai a yanzu ashe ban wadatar da kai ba da abin da kake gani qala bala wa izzatik Ayub alayhi salam ya ce haka nan ne Allah madaukaki bala da ma'ana na'am haka nan ne ya Allah wa izzatika ina rantsuwa da buwayarka lakin la gina bi an barakatik sai dai ba ni da wadata ba ni da wadatuwa game da rahmarka da alkhairanka da albarkacinka da arzikinka Allah domin arziki ne daga Allah ba daga wani ba kuma ɗabi'a ce ta mutum duk abin da ya mallaka a duniya iya son daɗi da wuya a samu wani mutum Allah ya arzuta shi a zo da dukiya a ce gata ya ce a wannan dukiya da na samu ta ishe kuma ya isa dalili akan yadda muke ganin masu ɗumbin kuɗi masu miliyarori suke gwagwarmaya akan dala goma da kan dala ashirin ina haka Allah maɗaukaki ya halicci ɗan adam da sanya tara kuma musamman ma abin da ya zo daga Allah maɗaukaki. Inan na karantar da mudiyan da bawa yake to baya iya wadatuwa da ni'ima Allah maɗaukaki da rahmar shi. anan malam ya tsaya da wannan hadisi guda biyu cikin wannan babu قال المؤلف رحمه الله باب فضل الغنى الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجهه المأمور به بها babi wanda yake bayanin falala ta mawadaci mai godiya wanda Allah maɗaukaki ya wadata shi sannan kuma mai godiya a bisa ni'imar da Allah maɗaukaki mishi sannan da wanda ya amshi dukiya ta ɓangaren da Allah maɗaukaki ya halitta kasuwanci ne noma ne kiwo ne karantarsuwa ne aiki ne na halak sana'a ce duk abin da ya zamanto Allah maɗaukaki ya halattar da shi a yi mutum ya samu dukiya a kan shi wa sarrafahu fi wujuhihi al-ma'mur biha kuma ya fuskantar da wannan dukiya ya sanya ta ta bangarorin da Allah ya umarni a sanya dukiyar wannan haske. Sadaka ce, zakka ce, taimakawa gajiyayyu ne, agazawa taimakon addini ne da abin da ya kama da haka. Ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa, fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ata wanda ya bada daga abin da muka ba shi na dukiya wattaka kuma ya ji tsoron Allah maɗaukaki cikin ba da wannan biyi ba dariya ya yi don Allah ne wa saddaka bil husna kuma ya gaskatar da kalma ta la ilaha illallah ko kuma aljanna wa sanu yassiruhu lil yusra to da sannu za mu sauƙaƙa mai tafarki zuwa aljanna al-yusra ko al'amurra masu sauƙi. wa ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa wasu jannabu hal'atka alladhi yu'ti malahu ya ta zakka wa mali ahadin indahu min ni'matun tujza illa batigha a wajhi rabbihi al'ala wala sawfa yarda Allah maɗaukaki ke cewa wasu jannabu hal'atka wannan wuta wadda Allah maɗaukaki ya yi wa kafirai tanadi to mai tsoron Allah maɗaukaki Allah zai gusar da shi ya nisantar da shi za a gusar da shi daga shiga wannan wuta wane ne wannan allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bada dukiyar shi ta hanyoyin da Allah maɗaukaki umarni a bada yatazakka domin ya tsarkaka da wannan dukiya da Allah madaukake ba shi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza bai ba da dukiya ba dan riya dan a ce wani ya ba da kaza bai ba da wannan dukiya dan a mai sakamako akan ta ya ba da ne dan Allah illa ibtigha wajhi rabbil ala shi yasa yace sai dan kawai ya ba da wannan dukiya ba dan a sakauta mu shakanta ba sai kawai neman yarda ta Allah maɗaukaki. Wala saufa yarda kuma da sannu wanda ya aikata irin wannan aiki ya ba da dukiyar shi don Allah ya shi tsoron Allah, to Allah maɗaukaki zai yarda da abin da ya bada zai yarda mishi. Wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce, In tubdu sadaqati fa ni'imma hi. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئات من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Allah madaukaki yake cewa in tubdu sadaqat in kun bayyana sadakokin da kuke yi kuma kuka yi dan Allah ba dan riya ba da Allah ya kasance dan wani ya ganku yayi koyami da ku da abinda kuka yi na alkhairi wani immahi to madalla da wannan sadaka da kuka yi ga Allah wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara idan kuma kuka boye wannan sadaka kuka bawa fakirai mabukata wa huwa khairul lakum to wannan shi ne mafi alkhairi gare ku domin shi yafi kusa da yi dan Allah da ikhlas wani bai ganka ba ka ba wani tsakaninka daga shi sai Allah madaukaki wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum kuma Allah madaukaki idan kuka yi haka sakamakon haka Allah madaukaki zai kankare muku daga kurakuran ku zunuban wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah madaukaki masani ne da abinda kuke aikatawa ko kuke badawa dan kadan ko mai yawa wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم bayan da za a yi ku shiga aljanna Allah ya baku aljanna ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbu sai kun ciyas kun bada daga abin da kuke so to ba Allah madaukaki da hikima bai ce ba hatta tunfiqu ma tuhibbuna mimma mim tabi'idiyya idan daga abin da Allah ya baku daga abin da kuke so ba duka ba inda Allah ya ce ku bada duka da ruwa za ku yi amma sai ce daga daga abin da Allah ya baku kuma daga abin da kuke so idan in sadaka ce za ka yi za ka yi da abin da kake so wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira nan kana san abu za ka bada shi in kyauta ce haka kana san abu za ka bada shi galiban sadakokinmu da kyautanmu musamman ma kyauta idan mutum kaga ya yi kyauta galiban sai ya gama bukatar shi da abin kan na ibada wannan ba cikakken kyauta ba ce cikakken kyauta shine kana san abu kana san shi ka bada shi a wannan allah madaukaki sai ba mutum aljanna idan ya yi don Allah madaukaki wa ma tunfiqu min shay'in inna Allah bihi alim dukkan abin da kuka bada ko mun girman shi ko mun kankanan shi to Allah madaukaki ne masani ne da shi mala yace wal ayatu fi fadl al infaq fi al ta'ati kathiratun ma'luma ayoyi da suka zo a cikin falala na ciyaswa a cikin biyayya ga Allah madaukaki suna da yawa kuma ayoyi ne sanannu a kan haka al'allama shekku muhammadu salihu lusemin rahimahullah yake cewa kalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu fadl shakir babu wanda yake bayanin falala ta mai godiya wa huwa alladhi ya'khudhu al-mala bi haqqihi wa yusrifuhu fi haqqihi shine wanda yake samun dukiya ya nemi dukiya ta ɓangaren ta haƙƙinta ta inda Allah maɗaukaki ya ce a nema ba ta ɓangaren riba ba ba ta ɓangaren zalunci ba ko ƙwace wai surifu fi haƙƙi kuma ya ciyar da wannan dukiya ta haƙƙi ga cikin haƙƙi cikin abin da Allah maɗaukaki ya umarna qala fal ghaniyyu huwa alladhi a'tahu Allahu azza wa jalla ma yastaghni bihi an ghayrihi min malin aw ilmin aw jahin au ghairi dalik mawadaci shine wanda Allah madaukaki mai girma da buwaya zai bashi abin da ya wadatu da shi daga wani shi na dukiya ne ko ilimi ne ko wani kwarjini ne matsayi ne ko wani abin da ya kama da haka wa in kana al-akthar isti'malan anna al-ghaniya huwa alladhi ataahu Allahu al-mala alladhi yastaghni bihi an ghairihi mala ya ce sai dai mafi abinda aka yi yawan aiki da shi aka aikatar da shi shine da an ce mawadaci ana ganin kawai wanda Allah maɗaukaki ya ba shi dukiya ya wadatar da shi da tambayin wani ko bukatar shi ga wani wannan sai a ce mai dukiya shi kuma ba shi kadai ba ne ba mawadaci mawadaci wanda Allah ya ba mulki ya ba shi wadata wanda Allah ya ba ilimi ya ba shi wadata wanda Allah ya ba shi wani matsayi ya ba shi wadata don kowa da abin da Allah maɗaukaki so ya wadata shi da shi. Wallahu azza wa jalla yabtali ibadahu bil mali, yani bil ghina wa bil faqr. Allah maɗaukaki na jarraba bayan shi da dukiya ana nihin wada wadata da talauci. fa minan nasi man law aghnahu Allah la afsadahu al-ghina akwai daga cikin mutane wanda da Allah madaukaki a ce zai wadatar da shi to da wannan wadata ta ta ta halakar da shi ta batar da shi kuma ka sa ido ka gani mutum ne baya da komai rar da Allah madaukaki ya bashi wani yan kuɗi sai ka ga sai sharholiya da shazaguwa to ina a ce kawai ya mallaki ko da lokaci iya da abin da zai yi yayi abin da ya ga dama da haka qala wa minan nasi man law afqarahu Allah la afsadahu faqr akwai wasu mutane kuma inda Allah madaukaki ya sanya musu talauci to da talaucin nan ya halakar da su ya lalata su domin ba za su iya haƙuri ba da musiba ta talauci za su afka a cikin abin da ya zama to haram ne قال والله عز وجل يؤتي كل أحد بحسب ما تقتضيه الحكمة الله مدوككي ناباوا نابيوا قوة gwargwadon abin da hikima Allah maɗaukaki ta bibiya a kansu na wanda Allah maɗaukaki kowanne daga cikin wadata da talauci jarrabawa ce wanda Allah maɗaukaki ya ba dukiya ba don iya san shi ba kaɗai wanda Allah maɗaukaki ya kaddara mai talauci ba don baya san shi ba kowanne jarrabawa ce Allah ya ga a cikin wanda aka ba dukiya Allah ya jarraba shi da wannan dukiya ta wani bangare ya neme ta ina yake sanya ta ya kiyaye dokoki na Allah maɗaukaki a cikin ta ko kuma a shi kuma wannan wanda Allah ya ɗorawa talauci zai yi haƙuri da wannan talauci mai rungumin kaddara ta Allah ko kuma wani buga-buga zai yi kowanne jarrabawa ce malam ya kawo hujja da wannan aya faɗa Allah maɗaukaki kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kowace rai mai ɗanɗana mutuwa ce babu wata rai wadda ba za ta mutu ba sai zatin Allah maɗaukaki wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna kuma muna jarraba ku da abin da ya zamanto sharri ne a mulhohinku domin wajen Allah babu sharri da abin da ya kalkashin hikima ne shi yasa ba a dangana wa Allah madaukaki sharri shi ya halicci sharri to amma ba a dangana mushi sharri haka nan wal khairi da alkhairi fitna jarrabawa ce wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu ne ake mai da ku وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين a lokacin da Allah maɗaukaki ya ba mutum dukiya to wannan dukiya game da wanda Allah maɗaukaki ya ba shi ya sun kasu kashi guda biyu sai dai kuma lokaci ya yi halin za mu tsaya kan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah maɗaukaki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك